الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نواة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan tafsiri na alkur'ani mai girma muna cikin suratul anfal muna kuma kan aya ta 50 daidai da zuwa 51 muna kuma cikin darussa da aka samu cikin yaƙin badar kafin mu ci gaba akwai yaro da yake kwanci a asibitin specialist ne ina jin ba shi da lafiya yaron baba wanda yake rakwadin din nan to muna addu'a ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah ya sauke da sauran dukkan waɗanda suke da rashin lafiya Allah ubangiji ya kawo sauki eh kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum da fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana wanda kila zai ji wannan amsa in ya je tafsirin fada an riga an karanta tambayar a can to amma tambayar ta nan ne tambayar sai batan kai ta shiga can saboda haka mai yiwa mai ita baya zuwa can watakila nan yake zuwa da haka za mu sake karanta ta cewa yake malam muna son a ja wato a ja hankali a kan wankar gawa wajen danna cikin gawa wasu sai su dunkule hannu suna danna cikin gawa da ƙarfi to wannan dai ba abin da ya dace ba ne a ce an yi abinda aka yi so shi ne za a ɗan matsa cikinsa kuma ta hanyar shimfida hannu haka sai a danna amma ka dunkule hannu ka kuma danna da ƙarfi ina jin idan yana da rai ba za a yi masa haka ba to kuma duk abin da ba za a yi wa mutum yana da rai ba to bai kamata a yi magawa ba ko ɗaga ta za a yi bayi da lafiya ana ɗaga shi a hankali bayan ya mutu ba ɗaga shi za a yi kawai ana bincika shi ba yadda ake yi masa yana da rai haka ya kamata ya zama wato bayan ya rasu wato shimfiɗa tafukan hannu ake daga sama haka sai a ɗan danna a tafi da shi har ƙasa in akwai wani bayan gida da bai fita ba ko wani abu duka zai fita sai a masa tsarki sai a masa wanka amma a dunkule hannu ana kuma dannawa da ƙarfi wannan ba haka ake yi kuma gaskiyar magana shi ne mafi rinjayar lokaci mutane suna yin gaban kansu ne da abin da suka ga dama ba wai ya dame su bane su tambaya kuma ba wai ya dame su bane su yi aiki da yadda shari'a take aiki za a ga mutum bai taba wankan gawa ba bai taba kuma karantawa ba kuma bai taba tambaya ba amma sai ya shiga da karambani ya fara wannan mutumin lahira za a tafi da shi gani ne na ƙarshe ake masa ko kamata ya yi a samu ahalin abu ko kuma ka tambaya a maka bayanin to ya ake amma yanzu da yadda ake wankan gawa da yadda ake saka mata likafani da yadda kila in an je sauke ta da yadda za a saka ta a kabari duk mutane ba su damu ba kuma wani lokacin ma sai ka ga abin takaici za a ga malamai a gurin waɗanda suka san abu amma ba a tambayar su kawai sai a yi gaban kai a zo a cunkushe gurin wanda ya san abin ma ba zai iya shiga ba saboda bayan da ya iya mutane sun zo sun tattaru sun yi abin da suka ga dama wani kuma ya je makabartar ma kamar da gaba ne inda wane ya je shi kenan sai ya tsaya wane ya je bari sai an yi abin wai da za a bata min shari'a gurin ba ina rasa kan wannan al'umma sai yana neman lada amma yana yin abu kamar da gaba wataƙila kun kasu ra'ayoyi biyu wani ya ce a yi addu'a individual wani kuma ya ce sai a yi a jam'i to akan wannan fa amma dukkan ku kun yi ittifaki a yi addu'a amma akan wannan wani sai zo yana jin haushin ka yana runkuɗe ka kamar kai ba Allah za ka roƙa masa gafara ba shi yana ganin kamar shi kare ne ina rasa kan wannan al'umma wallahi haka ake yi sai ga kawai wai ana ta yin abubuwa kamar a bawa mutane haushi idan wani ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar to ai ya kamata anan kan ku gane cewa kun haɗu to amma wai duk da haka wai hakan din bai ba in wani ya ce ai addu'a individual haka ya fahimta yayi ta sai tafi kai kuma da ka fahimci cewa sai a yi ta a group to ba wai za ka yi saboda kawai ka ba mu wancan haushi ba shi ma wannan ko ba wai so zai iya baka haushi ba ne in dan ku ba da haushi ne to ba rahama ma kuke nema ba mutum ba kowa ga bas da yake nunawa a fili to saboda ka yi an yi mutuwa sai ga ga duk wato mutane sun karkasu gida-gida kowa yadda yake abunsa daban yadda wancan yake daban wancan ma haka to wannan ba daidai ba ne don haka gawa ana mata duk abin da shi sa manzo Allah ya ce karya kashinta ma tana da rai to kamar a bayan mutuwa kamar karya kashinsa ne yana da rai duk abin da ka sani ba a yi wa mutum yana da rai to gawa don ta mutu da kamata a mata yawa kuma hatta wankan da ake yi masa yana da rai na jarabawa da yake yi ma kansa to haka kuma ake bin wannan salon a wajen wankan mu niyya ce kawai take bambantawa ma duk kafiyar wankan duka ɗaya ne saboda haka mutane saka ma kansu kuma su yi haƙuri da junansu akwai wasu abubuwa da dole sai sun haɗu tare sun yi su amma da ake fitowa da wanda ya fito da kambunsa wanda ba ya fito da takwabinsa kamar kamar wani abun abun nan yasa za ka ga wani har wai wani har ma wasu ba sa ma bukatar wasu su je jana'izar wasu ɗan wasu su je ma fa ba wai su ja sallar ba tukunna su je ma tukunna wani irin jahilci ne wannan idan ya je me zai faɗa iyakaci zai ce Allah ya masa gafara to wannan shine kake ta hasada kuma gafarar ta bakin ka ne Allah zai karba ko ta bakin wancan baka ma fa sani ba wannan kiyayya da ake saka ma juna ta yi yawa Allah ta yi yawa in za ku rage ku rage domin Allah ji tausayin ku amma abin da ake din ba daidai ba ne wanda ya ce mutum tambaya ta biyu kafin mutum kafin ai mutum kafin ya mutu ko mutum kafin ya mutu ya bar wasiya irin sutura da za a masa kamar ya ce amar mayafi uku amma sai a canja shin canzawan da ake yi daidai ne ya musulunci ya ce aiwa mutum likafani ne bai ce ai uku ba ne ai ya faɗa ku to idan mutum ya ce ai masa uku to ai yayi faɗi abin da ya dace da shari'a idan kuwa faɗi abin da ya dace da shari'a to bai dace a canza masa ba saboda nassin qur'ani cikin suratul baqara ya ce duk wanda ya canza wasiya bayan ya je ta so zai dauki nauyin zunubin canzawa balle ta mutumin da ya mutu idan babu hali ne to wannan wani abu ne amma da hali kawai a canza a yi ra'ayi zai ga ba daidai ba ne da haka likafani ana yin uku ana yin biyar ko wutiri dai in bai samu ba kai ɗaya shi kenan saboda larura ga talauci ga babu ga yadda ba yadda za a yi to wannan larura ce amma da wadata ya faɗa a yi to sai a yi masa ko a cikin dukiyarsa sai an ɗauka a gidan wasiya ce ba kawai ku tattare dukiyar za ku ci gado kuma ku saya masa falle guda ɗaya ba na to a cikin musulunci ya ce a masa in babu wanda zai yi masa kyauta sai an ɗauko a dukiyarsa saboda dukiya ka bayan ka mutu ma kana da haƙoƙi wajen uku ko hudu haƙƙi na farko wasiyar da kai haƙƙi na biyu kuma tajhizul janaz idan motar da za a ɗauke ka a kai ka makabarta babu dole sai an ɗauka ba mai kudin da zai ɗauko za a ɗauka a cikin kudin ka a yi itace da sauransu da za a yi tuli kafa ne duka sun shiga ciki ta jihizul mayyit ne waɗannan duka suna daga cikin abin da za a yi wa mamaci da dukiyarsa idan babu wani wanda zai yi masa kyauta ko 'ya'ya ko wasu na kusa duk ba su da shi to kaga bayan da aka iya saboda haka idan irin wannan ne to dole ya zama to cewa a yi masa da kayansa amma a ce an canza masa wannan ba daidai ba ne akwai wasu abubuwa kuma da mutane suke da hasashe tawaffum ne kawai suke da tsammani eh sai ga in an saka an yi wa mutum wanka a je a ɗauko abin nan harbi wanda ake ɗaura a murka duk wannan tawakkam ne ba ba da wani abin nan ba da wani tasiri da shi da yadin garin ku duk ɗaya ne mutanen china ne suka yi wancan kuma mutanen china ne suka yi wannan ba ba wani abu bane a ciki eh kawai cewa ake a samu fari zamanin manzo Allah ma ba wannan din da kake magana wannan din ma babu shi amma sai ga mutane sun ɗora shi kamar wai zai ceci mutum a lahira ba abin da zai yi wallahi sai aikin mutum kawai ko kuma ka ɗauko wani bargo mai rubutun ayatul kursi ka ce sai an yafa magawa ita kanta kamarar sai an lullube ta da wannan babu wani dalili akan wannan ayatul kursi kawai kai aiki da ita da abin da ta faɗa kana da rai shine zai taimake ka amma ka yi aiki da ita ka fantare ka yi komai don an ɗauko barbanta an yafa mata ba abin da zai ma wallahi amma abubuwa da suka shafi jikin manzan Allah a can da sauransu ga wannan in manzan Allah ya ce kaza ko kuma nasa ne ya ɗauka ba shi komai nasa tabarruki ne amma wannan farjan ne kawai wanda ake ɗaurawa ana yi iya canza aikin makka da shi da alawoyin garin ku duk ɗaya ne mutanen china ne suka yi ko baka ji bane to amma sai ga mutane haka kuma ni ban sani ba ko abin nan wani lokacin sai ga mutum an yi mutuwa za a yi wanka wasu su tsayar da mutane su ce ba za a yi ba sai sun nemo ruwan zanzan sun gauraya da ruwa duk tawakkuf ne kawai wahamu ne na mutane suna tsammanin zai yi amfani babban abin da ya kamata mutum ya yi shi ne ya tanadi mutuwarsa kafin ya mutu ka tsaya kawai kai aiki na gari ko su maka wanka da ruwan zanzan ko ba su maka in sun maka da ruwan zanzan ba ka da imani duk ba abin da zai amfane ka a ciki in an maka da ruwan tankwali ba ka da kana da imani a je ba wani abu in ma mutane suka ƙi su yi wankan suka binne ka haka sun suka yi laifi kai ba ka yi laifin komai ba ba abin da ya shafi aikin ka abun Allah kama za ka ga wasu abubuwa kawai shi kenan sai a yi ta wahalar da da kai sai an je kasuwa an nemo sai an yi wane ne ce da su bus kamar ruwan Najeriya baya yin alwala eh mana duk kuma da shi kai ta alwala kai sallolin da duk kai gaba daya mawa tsahir kawai ake magana ba wani abu ba da ba wannan duka wahabu ne na mutane da suke yi suna ganin kamar wannan zai yi abin nan ko ka san dai cewa abu jihal ma ya sha ruwan zanzan ko to me masa amfani da tun da rijiyar ma da inda yake ba nisa ka je ka bi abin nan ɗinsu kawai abin da ake nema ka gyara imaninka kuma ma'u zamzama lima shuri ba da abin da ka sha shi ne shi kuma mace ya riga ya gama kai ne in ka sha dan ka warke daga jinya zai maka amfani kai ne ake zama waɗannan abubuwa duka amma dai kiyasan mutane sun ce za su je su yi ta yi lawa da sa'a kuma Allah ya sa kyakkyawan zaton da ake yi ya amfanar tunda da kyakkyawan zato ake yi amma dai ka doge dole sai an samo shi wannan wani abu ne daban ya ce mutum tambayarsa ta uku mutum zai iya to ne wannan mutum zai iya diga maganin ciwon ido alhali yana azumi na mutum zai iya digawa ba abin da ya shafi azuminsa ko da dai watakila za ka ji abin kamar bakon abu ne so manzo Allah ya diga ma wani mutum yana ciwon idanu kuma da azumi to da haka baya bata azumi in dai magani ne ba cewa aka yi kasha ba digawa aka ce sha daban digawa daban kuma ko da ka ji shi a makogoro ba zai bata ma azumi ba dan wancan ma da aka diga masa ya ji ma wani abu ba magani ne saboda haka shi wannan ba zai bata azumi yawa amma kila in ka samu fatawar wasu za su ce a tunda na taɓa jin wani ya ce in kai wanka ka shafa mai ma azumin ka ya kare kuma da sunan malanta yake ya zauna a bakin zauren sa kuma yana ta magana ya hana mutane ya shafa mai musamman maman mai azumi yace to duk mai kanshi kada a saka shi to ta kaba ake yi ne in ba ta kaba ake ba ai ba za a zo a yi wa musulmi wannan hukunci kuma ka san yanzu da yake malamai sun yawa a social media kowa social media ake tsoron shi da sunan malanta da wanda ya dace da wanda bai dace ba su kuma al'asulu ma malaman da suka san karatu suna can a cikin zaunan su wasu ma ba su fara fitowa ba yawa yanzu duk wani larura ce da karambani ta sa muke zaune a nan ake yin tafsiri amma ba wai karatun bane karambani ne kawai malamai kuma mutane suka ɗaure mana gindi suna zuwa amma ilimin yana nan suna nan a cikin zauruka suna zaune da karatu in ka zama malami a social media kawai kana ta wani abin da ba shi kenan su maganar ma da kyar suke yi wani lokaci suna nan bayan allah ne nagartattu amma ko yanzu banda haɗa guri ba abin da kuka iya yawa in an muku magana da ta muku daɗi ku yi kabbara kamar za ku fasa masallaci kun ba da kabbara kamar masallaci zai fashe kai ka ce ma anan ne Allah yake gaba daya saboda tsabar gunna Allah ko akbar buga maka wata irin kabbara yana jiga ka ka rabu da shi wallahi ba zai fitar da kai ba wallahi kawai ka tsaya kai dan Allah wannan shine abin da zai taimake ka in ka faɗi wata magana wadda ya ji kamar akwai taɓa wani a ciki an ɗan taɓa wani da ce Allah ba da lada ziga ka kika nan kai kuma sai ka ɗauka ka tsara ci gaba wani kuma ya yanke wannan maganar ya ɗora ya ce yanzu nan malin ya sake babu zazzafan radin duk ziga ne abu ba addini a ciki wallah duk kan ba ma ce kawai ake wa mutane kuna ziga kuna ɓata wa mutane niyya ya kamata ku ji tausayin malaman su ma ku ɗora su akan hanya amma ba ziga su za ku rinka yi ba ko baka ji ba ne baka ji ba a sake nanatawa to ka daina duk abin da za ka yi wallahi dan a yi wa wani ba daidai ba ka daina kawai ko ka bara ce in ba dan Allah za ka yi ba kar ka yi in dai dan ziga ne za ka yi to kar ka yi kawai ka bari ya fi maka alheri ma kana lillahi ya tasir duk abin da ya zama na Allah ne zai ci gaba ko baka yi masa wannan kabbar ba wa ma kana li ghairi llahi munfasil duk abin da ya zama ba na Allah bane ko ka cika gurin da kabbara da ziga wallahi ba inda zai ci Allah ba zai kai shi ko ina ba saboda haka mutane su tsaya su idan Allah ce ce ku ce ba zai kai mu ba karanta mana ma walau tara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم na'am يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق na'am ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ubangiji tabaraka wa ta'ala yace walau tara da zaka gani ya muhammad idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika lokacin da kafirai mala'iku suke karban rayukansu yadribuna wujuhahum suna dukan fiskokinsu wa adbarahum da kuma bayansu wa zuqu azabal hariq suna ce musu ku dandani azabar wuta ko kuma ku dandani azaba ta gobara zalika bima qaddamat aydikum wannan abin da hannunku ne ya gabatar wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kuma lalle Allah ba azzalimi ne ga kowa ba muna cikin bayyana darussa na yakin badar kuma jiya mun tsaya ne akan namba ta goma sha ɗaya za mu shiga namba ta goma sha biyu shi ne darasi na goma sha biyu a wannan shi ne wuƙufin rasul sallallahu alaihi wasallama ala fammil ƙalil tsayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tsaya a bakin wata rijiya da ake kiranta ƙalil yunadi qatlal mushriki da aka ci nasara su aba jahal su wane ne da sauransu duk suna ciki an kashe su kuma aka ɗauki gawawakinsu aka jefa a cikin wannan rijiyar sai manzan Allah ya zo bakin rijiyar sai ya tsaya yunadi katlal mushriki yana kiran mamatan nan na mushrikai yana kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya wane sai ya kira sunan wani wa yukallimuhum ba'da ma matu yana magana da su bayan kuwa sun mutu wa fi ma qalahu li Umar radiyallahu anhu cikin abin da annabi ya gaya wa Umar idza ka dalilun wadihun yace wannan fa dalili ne a bayyane على أن للميت حياة روحية خاصة به malai ce dalili ne akan cewa lalle mutumin da ya mutu hayatun ruhiyya yana da wata rayuwa ta ruhi ba rayuwa ta motsin gaban jiki ba gaban jikinsa ba za su yi motsi ba amma ruhinsa yana nan khasatan bihi ya keɓanta da shi saboda idan da babu ruhi da zai ji kira to da manzo Allah bai kamata ya zo bakin rijiyar ya kira ba domin ko kai a iya basirar ka dai wanda ba zai yi magana ba ba za ka kira shi ba wanda ba zai ji ba ba za ka kira shi ba to balle kuma a ce tunda kai ma ana ka fahimtar kana kallon haka balle kuma a ce wai manzo Allah ya kasa fahimtar haka ai ka san ba zai yi ba sau da tun da kaga manzo Allah yana kiransu to ya san suna ji ruhiyan ya san suna ji shi yasa yake magana domin annabawa ko addu'a suke ba sa addu'a akan abin da ba zai yiwu ba abin da yake yiwuwa shi suke roƙon Allah da shi abin da duk suka san ba zai yiwu ba ba za su saka ba cikin ladubar addu'a an gane kamar yanzu misali mutum kawai ya zo ya zauna da rigarsa ya wanke ta tana cikin bokiti ruwan ƙarshe an gama kuma ya shiga masallaci ya kama sallah ya batta a cikin bokiti da ruwa kuma dan yayi ibada yake to bari ne tawassuli da wannan sallah in yi addu'a idan na fita in samu riga ta a buce kuma tana cikin bokiti a ruwa in kai wannan ma kusan malamai suna ganin haramun ne irin wannan addu'ar domin ta'annuci kake saboda baka bi sabab ba tare da cewa Allah yana da ikon ya busar da ita amma baka bi hanyar da ta dace ba to in ku ka fahimci wannan to bai kamata ka zauna kullum a gindin inuwa kuma ka ce za ka yi kuɗi ba inda ka fahimci wannan misali to sai ka fita rana ka fara nema dole ka nemi sana'a kenan ko wato zaman banza ba zai yi maka ba tunda baka bi sabab din ba dan haka dole ka bi sabab tunda shi yasa malam ya ce lokacin da annabi ya tsaya a bakin rijiyar yana kira ɗaya bayan ɗaya bayan sun mutu cikin abin da ya gaya ma sayyidina Umar domin Umar ya yi waccar tunanin da mu muke yi yanzu Umar ya ce ai ba sa ji shi ne mala ya ce in za ka dalilin warifin a wannan gurin akwai dalili a bayyane ala anna lil mayyiti hayatun lalle matacce yana da wata rayuwa amma rayuwa ruhiyya an gane ba rayuwa jasadiyya ba ce rayuwa jasadiya shine yanzu ka yi motsi ka tsaga ka yi tafiya ka yi komai in an kira ka ka ji ka kuma amsa wannan jasadiya ce jikinka yana aiki amma ruhiya rai ne amma baya iya wancan tasarrufin amma kana ji tunda an zada ran a jikin jikin to jikin ba zai iya yin wani abu faqad sabata bil kitabi was sunna ya tabbata da littafin Allah da kuma sunnar manzan Allah cewa wani abin ya tabbata azabal kabari akwai azaba a cikin kabari wannan ya tabbata da alkur'ani kuma ya tabbata da sunnar manzan Allah to idan kuwa akwai azaba a kabari to kaga ruhiya kenan azabar rai za ta rinka tabawa wa na'imihi kuma da ni'imarsa mun ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin addu'a kuma ya koyar da ita a dukkan tahiyar sallah ta sallama na ƙarshe akwai Allahumma inni a'udhu bika min azabin qabr wa min azabin jahannam ko kaga kenan a hadisi ya tabbata akwai azabin kabari kuma annabi ya ce a nemi tsari da ita a cikin sallah alqur'ani ko wasu malamai suna kafa hujja ɗaya da mutanen fir'auna da aka ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wato wuta ana bijiro da ita a kansu safiya da maraice to kada ka dauka wai yanzu da safe kamar karfe shida za a yi ma fir'auna azaba in tara tayi za a dauke a'a kawai Allah ya nuna maka guduwan wa ashiyan tutur ne kawai ba wani tara in ta tara da rabi za a bashi relief ba wannan kawai yana cikin azaba ne Allah ya kawo maka misali ne da safiya da maraice domin ka gane cewa in an fara da safi har gobe kuma gobe kuma za ta ci gaba wanda ya nuna cewa ana yi masa azaba dan ya nuna maka a kabari ake yi masa sai ya ce wa yawmal qiyamati ko ranar tashin alqiyama yace adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab a shigar da fir'auna ranar tashin alkiyama to waccar azabar ta wutar ita wanne ake da a kabari tunda ya ce ranar tashin alkiyama kuma za a shigar da shi wato zuwa ga matsananciyar azaba wannan yana nuna cewa kabari yana da ni'ima kuma yana da azaba an gane kuma ko bacci kake yi da baka san abin da ake yi ba a wannan rayuwar to in Allah yana so ya maka azaba a cikin bacci ma yana yi kuma in Allah yana son ya maka ni'ima a cikin bacci ma yana yi saboda ka ana kawo ta ta hanyar mafarki in Allah ya ga dama sai ya sa maka mafarki gashi ana bin ka da bindiga da takobi kana haki kuma an ki a daina bin ka idan wani wanzu azaba ce ta bacci don haka duk ka tsori ta ka gigice ka yi komai wani ma har a kan gadansa sai ga yana shure-shure ko yana ihu matarsa ta rinka cewa lafiya lafiya mana mafarki ne kawai ana masa wata azaba ce a cikin bacci wani lokacin kuma sai ka ga a cikin bacci ana maka ni'ima ko ka kwana baka ci abinci ba yanzu ka kwanta sai ka ga ga wani wata kula da naman kaza da wane ne wai kana ta ci kuma kana nishadi ko kuma haka kawai sai mafarkin ya nuna maka yanzu duk ɗakin kan nan yana cike da kuɗi sai ka tashi kawai zagan ka tukuru ba ka da komai wallahi to an maka dai ni'ima a cikin bacci to hakan in Allah ya ga dama a kabari ma zai yi azaba Allah ya kiyaye mu a annal mayyita yace cewa lalle shi mamaci idza wudi'a fi qabrihi idan aka saka shi a cikin kabarinsa watawalla anhu ashabuhu sannan abokansa suka bada baya suka juya za su koma gida annahu yasma'u qar'a ni'alihim yana jin karan takalman su suna tafiya gaira anna zalika kulluhu banda cewa wannan dukkan sa gaba daya innama yaqza'u limawazinin la tantabitu bi uqulina wannan yana faruwa ne da wani ma'auni wadda hankulan mu ba sa iya suranta haka in banda manzon Allah yayi bayani cewa ashe har karan takalman mu lokacin da aka binne mutum a kabari aka juya za a tafi yana ji mutane suna masa bankwana kowa yana jin karan takalminsa ana tafiya za a bashi kaga wannan dole ya zama wajibi mutum ya ji tsoron Allah wa idrakuna dunyawiyya hari kuma idrakin mu a wannan duniyar ba zai samu ji wannan ba yanzu kuwa ma yusamma bi alamul ghaibil ba'id domin wannan yana daga cikin abin da yake ya shafi alamul ghaibi abin da baka iya ganin sa waɗanda suke ciki ne kawai suke jin wannan yawo fantu ya kubuta an mashahadatina daga kallon mu mu ba za mu gani ba ba za mu ji ba ba za mu iya kallon abin da yake faruwa kuma wannan abin ya wuce tajarubuna al-aqaliyya wal madiyya ya wuce jarrabawar mu wanda za mu samu experience mu rinka yi in banda manzo Allah ya faɗa domin ba ka da yadda za a yi ka ɗauko wancan abun a ce ka samu experience yanzu in ka shiga lahira ma ka huta tunda ka samu experience a duniya na irin tambayoyin da ake da abubuwan da za a yi a cikin kabari zai yiwa babu wani wanda zai kawo maka wannan experience ko akwai shi na babu ya fi ƙarfinka fa tariqul iman hanyar imani kadai biha da ita shine kawai yadda annabi ya faɗa innama huwa taslimu laha ba ka da wani abu sai dai ka sallama ma Allah ba'da an wasaltana bi tariqin sabitin sahih bayan annabi ya isar da labarin ta hanyar da ta inganta a cikin hadisi ingantacce to abin da ya kamata ya zama wajibi akan ka shine kawai ka sallama ka yadda cewa mutumin da yake cikin kabari wato ya abin nan yana ji lokacin da za a tafi sannan mutumin da ya mutu yana jin abubuwan da ake yi sai dai kawai da mutane ba za su iya ji ba amma shi yana ji kuma ba za su iya gani ba to wannan shi ne sai daga kamar ba shi da alaka da yakin badar da muke magana to amma alakar shi ne nasarar da aka ci aka kashe kafiran kuma aka ɗebi gawakinsu aka zuba a wannan ramin ko manzan Allah ya ya yi magana da su darasin da yake ciki shine yana nuna maka ashe matacce yana jin abin da masu duniya suke fara ba za su iya mayarwa ba ne kawai kana cikin kabari ba za ka iya mayarwa ba abu na goma sha uku daga cikin darasin shine أن الله تعالى قد يعين المؤمنين في قتال أعدائهم cewa Allah ta'ala kad yu'inul mu'minina yana taimakon mu'minai wajen fi qitali a'daihim wajen wato yaƙar ko taimakon yaƙar abokansu Allah yana taimakawa masu imani wajen su yaƙi abokan gabansu Allah yana kawo taimako bi ba'dil karamat da sashin wasu karama da yake wa masu imani din idza saddaqu ma'ahu idan suka gaskata annabi ko suka gaskata shi Allah da irin waɗannan abubuwa kama hadasa fi ghazwati badr kamar yadda ya faru a ghazwati badr min nuzulil mala'ika wato na saukar mala'iku an gane wato lokacin da annabi ya addu'a sai aka saukar da mala'iku wani yana nuna karama wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa manzo da sauran sahabbai wa hudusun nu'as da kuma faruwar gengedi a wajen yakin Allah ya kawo ruwa ƙasa ce sanyi bayan sun ci nasara sun gaji aka kawo ruwa ƙafafun su ba za su zabe ba aka danda rairayin gurin kuma har gengedi ya zo yana kama su wa inzalul matsar da saukan ruwa wa qazafir ra'b da jefa tsoro da yayi fi qulubi aduwihim a cikin zukatan abokan gaban su domin Allah ya magana yace ka tuna lokacin da muka yi wahayi wa mala'iku wa iz awha rabbuka ila al mala'ikati ko wato muka yi muka yi wahayi zuwa ga mala'iku fasabbitu allazina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani ba su kau ba sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba da sannu za mu jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suke kafirai wa ghairiha da wani waɗannan min al-mu'jizat na daga mu'jizoji wal karamat da kuma karamomi iri daban-daban wannan duka mun yi wa masu imani wa kai mumini ka sani cewa Allah zai taimake ka wato akan dukkan wasu da suke gaba da kai amma fa sai ka gaskata Allah kuma sai ka tsaya ga ubangiji sai ka tsaya da dokokin Allah da haƙoƙinsa da komai kuma ka gaskata manzon Allah ka yi aiki da abin da ya ce ka yi to anan Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka abin nan wato zai taimake ka abu na goma sha hudu wato shi ne annal karamat wato cewa waɗannan karamomi allati hasalat li ba'd sahaba waɗanda suka faru da sashin wasu sahabbai fi ghazwatil fi ghazwati badar a yakin badar da suka faru ka abi bakrin kamar yadda suka faru da abubakar wa ali da kuma ali wa umar da umar wa ghairihim da wasunsu an gane yadda innama huwa dalilun ala fadlihim wa makanatihim inda Allah ta'ala an zauna an yi magana an yi micin akan ya za a yi da bayi abubakar ya faɗi nasa ra'ayi ko umar ya faɗi nasa ra'ayi duka kowa ya faɗi irin nasa kuma Allah kowanne ya yi la'akari da nasa dalili wanda ya nuna cewa wata falala ce wanda suke da shi a wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala na goma sha biyar daga cikin dalilan alal qa'id yana kan jagora a wajen yaki an yakuna qariban min junudihi ya zamanto kusa da rundunar da yake mata jagoranci wajen yaki kada ya nesa da ya husnuhum yana kwadaitar da su da falala wa yushajji'uhum yana karfafa su da jarumtar da su alal qitali akan yaki kuma shi ƙa'id ɗin wa ya kusur bin sala yawaita yin sallah wa du'a da yawan yin addu'a lahum a gare su bin nasari wato da cin nasara wa yuqatilu ma'ahum kuma ya rinka yin mayakin tare da su ya zamanto ka ahadil junud shi ma kamar ɗaya ne daga cikin sojoji wa hadha huwa halun nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine halin annabi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazwati badar a yakin badar a gani ba wai ka tura ka tura sojoji suna mai dubu da kai kuma kana abuja kuma ba ba ka sallar ba ka addu'a in ba sa'a ba kuma kana tsammanin cin nasara a kai ma zuwa za ka yi a zauna da su a can kamata yi da ministan tsaro da kaninsa ko wansa ne ba mu sani ba tunda ai akwai babban minista akwai karami ko shine wa da kani ne babban minista shine babban wani ɗayan kuma shine karami ko da ya fi babban shekaru shine dai karami a naɗin mukamai ko da ya fi shekaru to ba kamata ya yi su je abuja su zauna ba idan sun saka soja sai su je su ma su saka yunifom kuma su rinka sallah suna zikirullah kuma suna karfafa sojojin duk abin da sojojin suka nema na bukata sai a yi kuma su rinka addu'a kuma su ma su rinka bindiga sai a shiga daji amma kana abuja ina wani rabar minista bai yi ba abin bai yi ba ka fito na ga kamar wani na sake ina ko dan uwansa ne a to ka ji dai abin da malam ya faɗa ƙa'id akan yaƙi na ƙa'id dai kana jagoranci to lallai kamata ya yi ka zamanto wato a haka ka zama ƙariban min junudi kusa da sojojinka ba dai sa kake da su ba ya hustuhum ya rinka kwaɗaitar da su wa yushajji'uhum ya rinka ƙarfafa su yana jarumtar da su alal itali akan yaƙi wa yaksuru kuma ya yawaita min as-salat da yin sallolin nafila saboda tawassuli da ubangiji kana ganawa da Allah kana gaya masa damuwar Allah ba mu nasara Allah kai kaza wa du'a da rinka yin addu'a lahum ga sojojin bin nasari da cin nasara kuma wa yuqatilu ma'ahu ka shiga ciki a rinka yin yakin da kai ka adil juludi kamar ɗaya daga cikin sojojin in ba za ka yi wannan ba to ka sauka shi da magana a to da za a baka ministan tsaro kuma kana abuja a dole ka tafi filin daga in ba haka ba aikin kama ba zai yi ba ko kuna ganin ba haka ba ne to waye zai maka aikin kana nan zaune ai dole ka tafi a shiga daji da kai ka saka uniform a maka training kuma daga an fara bugawa ta da sallah in za a fita ka yi sallah ka ambaci Allah ka yi wa sojojinka addu'ar nasara haka ake jagora haka yake wannan shine abin da ya kamata wa hadha huwa halun nabi wannan fa shine halin annabi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati badar ayakin badar da aka na goma sha shida annallah ta'ala cewa shi Allah madaukaki yujibu da'awatal mu'mini yana amsa addu'ar mu'minai idh istaghasu bihi idan suka nemi agajin Allah ɗin Allah yana amsawa wahum fi kurbin a ce suna cikin baƙin ciki ma'a aduwihim tare da abokan gabansu suka roƙi Allah suka nemi agaji a wajen Allah fa inna Allah ta'ala to lalle shi Allah amaddahum bil mala'ika zai karfafe su da mala'iku wa anzala alaihimun nu'as zai saukar da nutsuwa a kansu wa ghairu zalika da wani haka kama hadasa fi ghazwati badar kamar yadda ya faru a yakin badar qala ta'ala Allah yace iz tastaghisuna rabbakum ku tuna lokacin da kuka nemi agajin ubangijinku fastajaba lakum sai Allah din ya amsa muku yace anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin wato zan saukar muku zan karfafe ku zan kare ku da mala'iku guda dubu wanda za mu saukar da su sannan ya kara yake cewa amman yujibul mutarra wa ke amsa addu'ar mabukata idza da'ahu idan sun kiraye shi wa yakshifu su'a ya yaye muku mummunan abu da ya dame ku wa ya ja'alukum ya sanya ku khulafa al-ardi kure masu mamaye ƙasa halifofinsa a bayan ƙasa wa ke yin wannan yace a ilahun ma Allah tare da Allah akwai wani abin bauta kuma babu yace qalilan ma tazakkaru kaɗan ne ma suke tuna Allah tabaraka wa ta'ala to kaga wannan kenan yana nuna maka komawa ga Allah yana sa cin nasara abu na goma sha bakwai darasi na goma sha bakwai a wannan yaƙi da badar annallaha ta'ala shi Allah maɗaukaki yuqaddirul umur shi yake hukunta al'amura ya kuma ƙaddara su kuma su gudana akan yadda ya ƙaddara su wa yuyassiruha kuma ya sauƙaƙa su min gairi tartibin ba tare da sai ya shirya su ba kawai in afkar da su kawai za su shiru akan yadda yake so kun ga yakin ai ba tare da an yi tanadi ba aka fito amma fito ne don wani abu daban sai abin ya rikide ya zama yaki to wa yake kaddara waɗannan al'amura Allah wa ke sauƙaƙa al'amuran su tafiyar da ya kamata ba tare da wani abu ba musbiqun wato bainal mu'minina wa da'ihi Allah shi ne ya zamanto ya riga kaddara komai tsakanin masu imani da waɗanda suke makiyan masu imani wa hadha wannan duka kulluhu ya faru ne min ajli nusrati dinihi saboda kawai sun ce baki addinin Allah Allah ya musu wannan aiki an gane wa khizlanu a'da'ihi ya kuma wulakantar da abokan gaban su bil qatl ta hanyar kashewa wal asra da mai da su bayi waɗanda suka saba ma Allah wa hadha ma hadatha fi ghazwati badr wannan shine abin da ya faru a yakin badar fa inna Allah ta'ala domin shi Allah madaukaki جمع المؤمنين بآدائهم والكافرين من غير موعد لذلك الله يا هذا مؤمني sai ya haɗa su da maƙiyansu kafirai su muminan ba tare da an saka wani wa'adi ba haka kawai abin ya zo fa'am ya faru kuma Allah ya ba su nasara yace li yahlika man halaka min al-kafirin an bayyana wa hujja domin daga kafirai mai halaka ya halaka akan dalili da hujja wa ya'ish man ya'ish minhum wato kuma ya rayu wanda ya rayu daga cikinsu an gane wa qad uqimat alayhi al-hujja ko da ma wani kafiri ya rayu ya gudu ya sabu ya tsira misali to zai rayu ne a bisa an tsayar masa da hujja cewa ya san musulunci shine mai buwaya ya san kuma Allah kadai shine mai iko akan komai kamar nan ya kamata mu dakata saboda in mun shiga na gaba yana yana da ɗan yawa darasi na goma sha takwas da za mu ajiye a nan insha Allah sai gobe za mu ɗora kuma muna da tsammanin kila gobe mu ƙarisa su insha Allah sai mu shiga wata ayar kuma ta gaba na'am na'am gobe za su zo to gobe ana da baki na jama'atu nasrul islam ko haka ne gobe nawa ne ga wata to sha sha biyar ko to Allah ya kai mu yanzu za mu tashi a nan insha Allah kuma muna addu'a Allah Ubangiji ya ba mu wannan yaro sauƙi da sauran dukkan eh marasa lafiya Allah ubangiji ya kai mu gobe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين